أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى يومنا الصبر شاتكوس قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقبك الزوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da biyu ga watan shida miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi assalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida a jiya mun tsaya a kan aya ta saba'in da hudu zuwa ta saba'in da biyar a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta saba'in da hudu da yarda Allah subhanahu wa ta'ala shafi na ɗari da ashirin muna fatan Allah ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabata Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce man masih ibn maryam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون kashin mu shiga cikin tafsirin wannan aya karatun da ya gabata jiya akwai waɗansu bayanai da suka zo a dunkule ba kowa yake fahimtar su ba bayani na farko shine wajen da wa hasibu Allah takuna fitnatun fa abu wa samu mun ce tana muhin takidi tabbas in an ɗauke ta Allah ta kunu amma an ce wa hasibu Allah ta kuna tsara nufin yana yiwuwa muka ce an yi bayani kala biyu bayani na farko cewa mutanen sun bambanta domin wani ya sun ci da sakamako zai kan mishi ko ba haka ba wani kuma yana tunanin ya sha bulus sai Allah kawo kamar ma'ana guda biyu ko kuma muka ce yana yiwuwa daga farko suna gani kamar babu abin da zai faruwa an gane ko zuwa gaba sai suka ga alamu na zunubi kasan wato dattin zunubi da wato nadama ta zunubi in ta mamaye zuciyar mutum sai ya gane cewa sakamako yana nan tafi an gane ko to mun karanta ta aya wadda take nuna bambancin azaba ta kafirai an gane ko da halin su wanda suke fadawa a cikin sa misali kamar lokacin da muka karanta aya cikin suratul ghafir wato falamma ra'aw ba'sana قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين to wannan aya mun kawo ta ne don mu nuna cewa kafirai halin su na tunanin sakamako zai same su yana bambanta daga wani lokaci zuwa wani lokaci ba wai dan saboda ita sai take fassara wannan aya ba dan in sun gara au ba asala ba a cewa summa taballahu alaihim summa amu wa samu ina fata an fahimce ni dan ko wani ya ce wannan aya an yi istishhadi ita ne da kan fassara wannan aya ina fata an fahimta abu na biyu mun kawo cikin tafsiri na wajen ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wajen wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin ko wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin mun fassara dhanin ba mai rowa bane dhanin kuma mun fassara shi da cewa ba mai shakka bane to wani daga cikin tafsirin da zai ji wajen malamai sai jin dhanin kidan ba haka aka fassara shi ba to zai iya kamu saboda shi fassara da ya sani kenan ba fassara guda bace shi dhanin fa'il ne waɗansu fassara shi bi zanin ba mai zato ba ne ma'ana ba mai shakka ba ne sai ya zama to kenan zannun ne ismul fa'il fa'il ne bi ma'ana fa'il in kuma wa ma huwa alal ghaibi bi zanin bi muttaham ba abin tuhama ba ne balle a ce ƙarya ce ya kirkira ya jingina ma Allah sai ya zama to magnunun kenan ma'ana fa'ilun ne bi ma'ana maf'ulun cikin larabci duka akwai su kawai ne zai ji wannan fasara ya duba ya ce guda ce ko ce ba a ce kaza ba ko ba a ce kaza ba hadisin Abu Huraira wanda muka kawo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana banu Isra'ila tasusuhumul anbiya hadisi ne da cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim wanda Abu Hazim ya rawaito shi daga Abu Huraira radiyallahu anhu shi ko Abu Huraira ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wajen kuma amu wa sammu mun kawo wannan bayani da cikin suratul Isra'i ثم تاب الله عليهم ثم امنوا وصموا كثير منهم wannan bayani da muka kawo waɗansu malamai da suka fassara ayar da wannan saboda yayi kama da fataba Allahu alaihim thumma amu thumma taba Allahu alaihim ina fata an fahimce tunda Allah ya ce tufsiduna fil ardi marratayn waɗansu malamai ba su kawo wannan aya ba dan kawo wani yazo ya ce an kawo waɗansu maganganu ba wannan ba ya zabure ce a ai waɗansu malamai sun ce kaza a ko da waɗansu malamai sun ce kaza waɗansu sun ce kaza to in wani ya faɗi wannan bai faɗi wannan ba ba dole bane ni sai na ɗauke kai ra'ayin da ka ɗauka ina fatan kun fahimce ni Allah ya gane da Allah ce to mal masih ibn maryam ai shi annabi Isa dan maryam bai kasance ba illa rasulun face manzo muka ce wannan ana kiransa a cikin ilimin balaga ko uslubul hasab shine sha makanci abu ana yin qasru sifa ala mawsuf ana yin qasru mawsufin ala sifa an gane a dauki wata sifa sai a danganta ta zuwa ga abu a keɓance ta a ce wani ɗaya adda wannan sifa ko ko a ce wani bai da komi sai kaza kenan ana iya danganta sifa ga mutum ana iya ɗaukar sifa a danganta ta zuwa ga mai ita to wannan asurkin malaman balaga suke cewa akwai haƙiƙi akwai idafi kaga da Allah ce mal masih ibn maryam annabi isa dan maryam bai kasance ba illa rasulun face manzo to amma muna iya samun wadansu sifofi wadanda ba su ba tunda muna iya cewa annabi isa dan adam ne muna iya cewa annabi isa dan maryam muna iya samun wasu sifofi daban-daban mu ce mai bashar mu ce mai kaza to kaga wannan ba ana nufin wannan sifa ɗaya ke kamfa da ita ba amma yanzu in muka ce innamallahu ilahun wahid Allah abin bauta ne bai yiwa a samu wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wataala ba ina fatan kun fahimce ni to nan innamal masihu isa ibn maryam ko mal masihu ibn maryam na'am mal masihu ibn maryam annabi isa dan maryam bai kasance ba kaga akwai raddi ga wa akwai raddi ga kiristoci da suke cewa isa dan Allah ne ina fata an fice kaga sai Allah ya danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa illa rasulun malamai suka ce akwai raddi ga yahuda da suka ce ba annabin Allah bane an gane ko da duk kuma wanda da yake kare annabta ta shi Allah subhanahu wa ta'ala ce qad khalat min qablihi rusul manzanni sun shuɗe gabanin sa ko ba haka nan bane duk manzanni sun shuɗe annabi guda ne bai shuɗe bayan annabi Isa alaihi salam ba shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd min ba'd ismihi Ahmad kaga tsakanin shi da annabi babu wani manzo tunda yace daga gare shi sai wani an gane ko kenan duk annabawan Allah sun gabace shi da wannan dalili da wannan nasi na alqur'ani qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa mahaifiyar shi mai yawan gaskatawa ce ma'ana mai gaskata Allah ce ta gaskata Allah a duk cikin abin da Allah ya umurce ta shi Allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitina kaga saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata kalimomin ubangiji ta an ce kalimat ko da ba ki isa kalima guda ce ta Allah ko ba haka ba to dan haka dai a takaice ba kalima guda a ta Allah ba an gane ko to sannan daga ciki wa kutubihi ta gaskata da duk abin da Allah ya rubuta kada ki wannan ta fassa mu karama fassa mu waliyan zaka ta gaskiya ba wanda ku so cikin tirawa ko ba haka ba kuma akwai wali na Allah akwai auliya shaytan akwai auliya rahman ko ba haka ba to ta samu manzila mai girma saboda gaskata wanda ta yi ma Allah ya kai inda ta samu abin da har annabawa suka yi mamaki ko ba haka ba zakariya Allah ya ce kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله سنة لما عند الله بك متى أبنش فإن ما كانت أمانية waɗansu malamai da suka zo wajen ƙara da suka ce zai iske abincin lokacin ɗari ya iske shi a lokacin zafi a wurinka abincin wato ɗari ya iske shi a lokacin zafi lokacin da babu shi don abin ya ƙara tabbata zuwa amma dai wasu bai ce haka shi dai an ce ana kawo masa abinci ba su san inda abincin yake zuwa ba an gane ko kuma wato ba ba annabi ya rasu sun jiƙa ce ba ba annabi ya rasu don waɗansu suna cewa akwai matan da suke annabawa ba gaskiya ba an gane ko wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi min ahli alqura ba a taba aiko ba ce manzanni a'a ko da an ce misali fa arsalna ilayha ruhana ko ba haka ba wa auhayna ila ummi musa an ardi'i wannan wahayi ne ba na tablighur risala ba in ba ko ko ko wata malaika ko ba haka ba a'a inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman ba annabi ya ce ko a ce kuma uwa annabi isa maryam ba annabi ya ce ko ko a ce wato cikin mata akwai annabawa a wannan ba gaskiya ba ina ba ta kasance ko ummu musa da Allah ce wa aida ila ummu musa an tabda'i wannan da bayan cewa wahayi ne wahayi kala kala ne daban-daban da zo cikin alqur'ani kuma kalmomin su suke da bambanci ko annabi yusufa malamai suna ganin wahayi kala ne aka mishi don Allah ce wato falamma zahabu bihi وأجمعوا أن يجعلوه في غير الجب وأوحينا إليه أن تربي أنه kaga da an yi masa wahayi amma ba tabligi ne na risala ba daga baya wannan ma balaga ashuddahu wastawa atayna wannan ma balaga ashuddahu atayna ma hukma wa ilma ba wastawa ba dan wastawa da su sutul qasas wajen kisa annabi Musa alaihi salam an gane ko kenan kana ya kula da ta'am Allah ce sun kasance suna cin abinci Maryam ta kasance tana cin abinci shi ko cin abinci tabi'a ta sani ta dan adam don Allah bai cin tuwo ko ba haka ba Allah bai cin abinci hatta da abin da kuke yankawa ku ne kuke cin abinci abin ko ba haka bane ko ku ba ku ba sadakawa in aka zo aka yi sallah babba da suke ma sallah babba sallar layya ko ba haka bane naman nan da ake yankawa ba Allah ne ke ci ba Allah ba maye bane Allah ba dan gori bane Allah bai shan jini lan yanala Allah dhuha wa la yabaha walakin yanalu taqwa idan da haka ba a danganta shi zuwa ake an yanka dan kaga an ce an yanka an yanke ma Allah wai an da Allah zai ci a'a ku ba bayan Allah an gane ko Allah su kuma ku ci kuma Allah ya ba ku dan haka dai dan adam shi ne yake ci annabi Musa annabi Isa alaihi salam manzo ne daga cikin shi wannan yake cewa wato illa sai intiqali da gare shi duk annabawa Allah ya yi musu wannan وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويأكلون في الأسواق أما duk annabawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kan abinci sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anbiya ya nuna cewa wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa kanu khalidin wa ma ja'alnahum musanya ku jiki ba la ya'kuluna ta'ama da ba su abinci nan sai kai haka wato nafi da aka yi ma ja'alnahum ba yana zuwa ne akan jasada ba yana zuwa ne akan la ya'kuluna ta'ama domin su annabawa suna da jiki ko ba su da jiki amma ba a yi jikin da bai cin abinci ba kenan shi la ya'kuluna ta'ama da ba su kaka sai ka rikice wajen tafsirin alqur'ani a cikin awa ma ji Allahu jasadan kenan annaba ba su jiki a'a jasadan la ya'kuluna ta'ama jikin da bai cin abinci abba yi su haka kenan wannan ya nuna suna cin abinci kuma suna aure shi yasa suka kasa hatta da kristoci da yahuda kuma sun kare bakin su wajen zargin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun da mu misali an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata tara ko ba haka bane sha ɗaya yayi biyu so ne gashi ya bar tara ko ba haka ba to sun ta a wajen su akwai annabi da yake da mata dubu hudu akwai mai ɗari takwas akwai mai kaza akwai mai kaza kaga fiye ne da su da akwai wannan ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية amma nan sai kayi hattara don suna cin abinci kamar yadda mutane suke cin abinci don suna zuwa kasuwa kamar yadda mutane suke zuwa kasuwa ko ba haka ba wa yamshi fil aswa an gane ko da abin da wannan ba shi ke nuna Allah bai fifita wadansu akan wadansu ba a'a rasulun an ka kira shi kaga ko ba kowa ya samu daraja ta rasulu ba kuma yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul dan haka kasancewa ku kun yi tarayya da mutum a wani wuri bai hana Allah ya fifita shi a wani wuri ta wani fanni wanda baka da ina fata an fahimce ni to amma da yawan mahassada sai su ce a ai mutum ne yake tamkata ko baka da bane mi ya fi ni a ba gaskiya bane tana yiwa ka fi shi a wani fanni ya fi ka a wani fanni amma cewa duk mutane ɗin suke wannan ba gaskiya bane Allah ya subhanahu wata'ala ya nuna cewa ya fifita sashen halittu akan sashi Allah zai fifita wani ta hanyar ilimi wani a bashi ƙarfi wani a bashi kaza wani ana iya haɗa biyu ko uku ko hudu amma yana da wahala a ce ka fi mutum ta ko ina ina fata an fahimce ni abinda dai ake fata a tsare ba mutane wajen alkhairi ba wajen sharri ba don kasan wani ya ce to ni fa in aka shigo wajen sharri da ni ne ba kwata kwata na uzu billahi da kuma zama to da farko a wajen wannan abubuwa بل مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وتو الأوارد البشرية كنا سنة كم أبنتي يوم أنت أبنتي تيمي bayan mutum ya shiga cikin shirin za a je wajen abin nan ko ba za a je ba to akwai wanda bai duka ko ba ka rufu'i in ka je toilet ko ka je bayan aiki dole sai ka duka kaga in baka duka ma Allah ba ka duka ma wani oga ina fata an fahimce ni kuma ko baka sai ka bauta ma Allah ba ka nemo abincin da zaka ci kuma shi tuwo ya fi ka girman kai ya fi ka duk abin da kake ji a duniya in ma kafirci kake ji to shine gaban ka don in an kawo sai ka ɗauka kasa dan Allah a samu wanda zai cewa shi bai sawa abin cikin ciki da shi da tuwo a ga wani na zai zai kai wani ƙasa kada ya fara zai ka kada da a tuwo zuwa ga cikin ka dawo ka kai wa ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gane da Allah ce kun zo kaifa nubayyinu lahum al-ayat ka kalli yadda muke bayyana musu ayoyi hujjoji ga sunan daban-daban amma sun kiya sun ce a'a shi yesu al-masihu akwai annasutu akwai allahutu annasutu daga al-insani akwai wani yanki na dan adam tare da shi akwai allahutu wani yanki na Allah dole ne sai sun yi ƙaryar da su sun ce ne yesu al-masihu saboda ya rayu yana cin abinci kaga su ce ba mutum bane kaga sun faɗa cikin matsala shi yasa suka kirkiro wata aqida da suke cewa transubstantiation wai a haɗa giya da burodi a titi ko biredi da kuma suke faɗa wai babban ibada ce ta Allah saboda yesu al-masihu ne sunna ta faɗa annabi Allah da sunna ta shi Allah shi ne Allah ce mun kai fa mubayyana lahum al-ayat ka kalle da muke musu bayanin ayoyi dalla dalla daki daki kwatta kwatta sun manzo anna yufakun ka kalli yadda ake juyar da su daga gaskiya jalla ce
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل كتير سوء تعبدون من دون الله yanzu za ku bauta ma wani wanda ba Allah ba ma la yamliku lakum darran wala naf'a wanda ba zai iya yamliku lakum ya mallaka muku ba darran ma'ana ya tunkuɗe muku wata cuta an gane ko wala naf'an ko ya jawo muku wani amfani ina fata an fahimce ni to kaga wannan ya nuna cewa yana daga cikin sifofin kasancewa abu ya zamanto ya cancanci a bauta masa ya zamanto yana iya amfaninka da wani abu yana iya sun kuɗi maka hukuncin ka ina fata kun fahimce ni wallahu Allah huwa samiu shine abu ya ji ya kamata a ce ubangiji yana ji an gane ko al alim kuma masani kuma ya kamata a ce ubangiji in za a bauta mishi ya zamanto yana da sani to kaga waɗannan sifofi ne na ilahiyya aka kawo as-samiu ba a faɗi ne ne yake ji ba a'a yana jin komai al-alim ba a ce alimun bi kaza ba a'a ana nufin yana jin komai sannan kuma ya san komai kaga wannan shine ya cancanta da haske shi wato da an ka shafe kalmar ya nuna ana nufin gaba daya Allah ya san komai Allah ya san komai Allah ba bin subhanahu wa ta'ala ya jadda mata in ka danganta alka Allah ba jahilci ka dauko akida ta bada ta shi'a ko ka dauko akida ta falsafa sun ce Allah ya san abubuwa gaba daya amma ya san su a bayyane a rarrabe Allah subhanahu wa ta'ala bai sani ba to kaga wannan banna ce amma as-sami'u Allah yana jin komai al-alim Allah ba sun yaba dukkan komai an gane ko dan haka Allah subhanahu wata'ala alimun bi kulli shay'in sannan kuma sami'un bi kulli shay'in an gane ko la tahtalifu alayhi al-lugha babu yaren da Allah subhanahu wata'ala baya ji an gane wala tantabisu alayhi al-alfina ko al-aswat wato sauti sauti ba su iya rikita Allah kai yanzu mutum goma na tsaye gaban ka sai ka saka tsaya da Allah ya da gudanar to dukkan su da akwai duniya kaf duk kuka yi inda da akwai duniya kaf da abin da ka sani da abin da ka sani baka sani ba dukkan su sautin su bai rikita Allah subhanahu wa ina fata an fahimce to wannan yan uwa sufofi ne na ubangiji kafin abin ya zama ubangiji ya zama to yana iya tunkuɗe masa wata cuta sannan yana iya masa masa wani amfani shi yasa annabi ibrahim alaihi salam a cikin suratul shu'ara lokacin da ya ga iyayensa ko wato babansa da kuma mutanensa tunda ba su ji labarin ya mutu ba ko ba ka gani kan zo yi azab ya mu shiga abin da ba namu ba sai ya tambaye su wa id qala ibrahim li abihi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadallu laha aakifin qala hal yasma'unakum id tad'un kaji as-sami'u kina shin suna jin ku lokacin da kuke kira an gane ko kenan wanda bai ji bai dace a ce ba za a roƙe shi ko kuma wanda yana ji amma jin shi bai shafi komai ba ina fata an fahimce ni in kana bauta ma wani Allah misali muqaddarta yana ji to amma in ya mutu ai ba zai ji ba kaga yana ji wani lokaci bai ji wani lokaci ko kuma yana da rai amma yana jin wadansu amma bai jin wadansu kaga bai cancanta ba hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun kaga aw yanfa'unakum shin suna amfanin ku aw yadurrun ko suna cutar da ku ma la yamliku lakum darran wala naf'a ina fata an fahimce ni qala afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah an gane ko kenan dole sai abin bauta ya kasance yana kawo amfani ko kuma yana iya in ka kira shi zai yi innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin an gane ko to dan haka dai wannan sifofi ne na ilahiyya kaga annabi Isa alaihi salam da Allah ne da sai a ce shi shina iya tunkuɗe ma mutane wani abu ko ya kawo mutane wani abu ba tare da izinin Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko wannan yake kuma cewa to me yasa aka gabatar da darru wan naf wani wuri kuma sai a gabatar da annaf wa darru a cikin alqur'ani in ka ji an kawo ad-darru sai an ka kawo annafu na an kalli cewa dan adam abin da yake bukata a sun kuɗe mai cuta kafin a amfani shi ko ba kana bane ko ka'ida ta malaman wato al-qawaid al-fiqhiyya an gane ko kuma wato maqasid shar'iyya an ka ce wato dir'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih a tunkuɗe cuta shi ake fara yi kafin a samu amfani ina fata kun fahimce yanzu in abu ana so a cutar da kai ana so a ture ma cuta sai Allah a ture mai cuta dan yanzu misali da a baka jika goma da a kare ka da sharri na jika ɗari wanne ka fi so in an baka goma sharri ya same ka kaga zaka bada goma sai ka sai ka nemo cikin 80 to shi yasa za a gabatar da tunkuɗe cuta to in kuma an ka ce naf'an wala zarra ba su kawo muku amfani an gane ni saboda na an kalli abin da dan adam ya fi so abin da dan adam ya fi kauna mene da adam ya fi so shi ne amfani sai an kalli cewa ga abin da ya fi dacewa da kai nan ko an kalli abin da ka fi kauna a rayuwa an gane ko to dan haka dai annabi Isa alaihi salam bai rike da waɗannan abubuwan don haka akwai abubuwa da dama a cikin alqur'ani da suke nuna annabi Isa alaihi salam ba Allah bane ba ran Allah bane daga cikin su shi annabi Isa kanshi bai iya tunkuɗe ma kanshi wani abu bai iya amfana kansa da wani abu sai abin da Allah ya ko ba haka bane laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam qul faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a in Allah ta shi halakar da shi Isa dan Maryam babu wanda sai hana Allah kenan ko Allah bai dace a ce ana iya halaka Allah ba bai dace a ce ana iya kashe Allah ba ina fata an tunce kuma ya kasa ba kan shi da kaga wannan yana da Annabi Isa alaihi salam ba ni bane ba Allah bane daga cikin dalilan da suke nuna cewa Annabi Isa ba dan Allah bane halittar sa asali an fahimce ni shi ko Allah subhanahu wa ta'ala ba a halittar sa an gane ko Allah shine yake yin halitta amma ba a halitta Allah kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar amma shi halitta ne ko ba haka bane inna masala Isa inna Allah wa Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كذا خلقه أمهل شيء النبي آدم من تراب الكتاب تو كنا كمثل آدم كمثل النبي آدم كمثل أن kuma kala kadhalika ilahu yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama kaga ko Allah ba a halittarsa an gane ko waɗannan adilla ne na Qur'ani da suke nuna Yesu almasihu ba Allah bane sannan ba a haihuwar Allah kuma Allah bai haihuwa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga lam yalid Allah bai haihu ba sun ce Yesu almasihu dan Allah ne kaga sun nuna Allah ya haihu ولم يولد ba a haife shi ba sun ce an haife wa almasihu yesu almasihu Allah ne kaga sun nuna an haife Allah walam yakul lahu kufuwan ahad Allah bai da tamka to sun ce yesu almasihu Allah ne kinan dole ko in ya zaman to da Allah yana da da dan nan ya kamata ya zaman to jinsin Allah ina fata ku fahimci kaga ruwa da yawan shirka ku da to kaga tun da aka haife shi wannan ya nuna yesu almasihu ba ne ba Allah bane daga cikin dalilan da suke nuna cewa yesu almasihu ba Allah bane Allah bai bukatuwa zuwa ga wani sa ko ba haka bane shi Allahu samadu ne kowa gare shi yake kai bukata amma shi bai da bukata gidan kowa an gane ko to shi ko annabi Isa duk abin da ya aikata na mu'jiza sai ce bi sai ce bi iznillah wa rasulan ila bani isra'il anni qad jiktukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi iznillah kaga bai ce bi izni ba amma can cikin suratul maida da yake Allah yake magana ba Isa ba yace وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني نعم ضميري إلى الله ina fatan ka fahimta dan ka wani ya kwana da kai an gane ko bi iznillah da iznin Allah wannan ya nuna shi ba Allah bane don da Allah ne da bai bukatar iznin Allah da bai bukatar taimakon Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin dalilan da suke nuna yanzu almasihu ba Allah bane an ce yana yana cin abinci kana ya akula ni ta'am manzanni suna cin abinci ko ba haka bane wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am to shi kuma Allah subhanahu ta'ala bai cin abinci wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin qul aghayra Allah attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi ke ba kowa amma Allah bai bukatar su la yahtaju ila ta'am kai ne in kan rasa abinci yanzu irin ka za su yi ja ka fara ganin sa mako kana wani Allah wani wani sannan kuma Allah subhanahu wataala daga cikin sifofin Allah Allah bai mutuwa ko ba haka ba amma annabi Isa alaihi salam zai mutu an gane ko duk da yake mu'tazila suna cewa ya mutu mu ahli sunna mun ce bai mutu ba zai dawo ko ba haka bane amma tabbas zai mutu dan ya ce ma Allah falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim kaga lokacin da ka kashe ni kunta anta raqiba alaihim kai ne masani da abin da suka aikata kai ne mai tsaro kai ne masani mai shaida an gane ko kaga tawaffaitani bayan ka kashe ni ka ko ga Allah subhanahu wataala bai mutuwa dan ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut sannan kuma Allah bai roƙon waninsa bai dace a ce misali ba mutum yana roƙon kansa eh in kana da dukiya ta kace kana roƙon kanka to ai bai dace a ce in Isa Allah ne ya roƙi Allah ba amma ayoyi da dama sun nuna ya roƙi Allah Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin ya za a yi shi yasu almasihu Allah ne kuma ce Allah ka saukan muna Allah zai roƙon Allah tanabudi yayi wa tsogon da mun Allah shi ne sannan kuma inda Allah ne da Allah bai aiko Allah ko ba haka bane mutum bai aikin kanshi ko sai dai sai aikin kansa ko mutum ya aikin kanshi bai aikin kanshi sai dai aikin kanshi ko ba haka bane to yesu almasihu yace wa iz qala wato wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila tattami inni rasulullahi ilaykum ni manzon Allah ne zuwa gare ku to shi Allah da ya ce kuma inni rasulullahi Allah da kanshi ce kuma shi ma manzo ne Allah ya turo shi Allah bai turo Allah hayaniya ta yawa kuma sun san jama'a ina fata hukunce ne sannan kuma daga cikin dalilan da suke nuna Yesu almasihu ba Allah bane ya nemi taimako na mutane ta hanyar sababin da Allah ya ba su ko ba kana bane an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato lokacin da annabi Isa falamma ahassa Isa minhu al-kufra qala man ansari ila Allah man ansari wa zai taimake ni Allah ko bai bukatar taimako shi yasa mutanen annabi Ibrahim suka yi wauta qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina kaga a taimaki alloli alhali ko Allah shi ya kamata ya taimake ka ina fata an fahimce ni in yansurkumullahu fala ghaliba lakum daga cikin su sannan kuma Allah bai dace a ce bai san gaibi mutlaq ba an gane domin annabawa mun yi bayani akwai gaibi muqayyad ko muqayyid wanda yake wanda Allah ya so ya sanar da cikin bayan shi annabi isa kaga ya san wadansu abubuwa na gaibi wadanda Allah ya sanar da shi to amma kuma akwai abubuwan da bai san su ba shi ko Allah in dai Allah ne wallahu bi kulli shay'in alim to shi ko annabi isa alaihi salam yace falam ma tawaffaitani lokacin da ka kashe ni kunta anta raqib alaihi ni ba sa abin da ya faru ba kaga bai dace ko Allah ya ce shi ba sa abin da ya faru ba an gane ko daga cikin dalilan da suke nuna cewa annabi isa ba Allah bane wato lokacin da Allah ne tambaye shi ran tashi alkiyama ya barra shi da kanshi ya gudu wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak yace ban ce ba kaga nan kiristoci za su kuka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta kaga yace ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika ya ra'ayi Allah yace maka ne ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum Allah ne yace maka Allah kuma ban ce musu sai abin da kace a umurce ni ba ku bauta ma Allah ubangiji na ubangiji ku shi Allah kuma shi koma bawon Allah kuma shi bauta ma Allah kai abin wato hayaniya ta da kuma وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد كاي ان muka duba da cikin ayoyin alqur'ani zaka iske sifofi da dama da suke nuna kare waɗannan mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye an gane ko don haka ne qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a alladhi yamliku ad-darra wan naf' huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi yastahiqqu al-ibada wallahu huwa as-sami'u al-'alim al-hasbu yadullu ala annahu sami'un li kulli shay'in 'alimun bi kulli shay'in wa ba haka nan bane fa huwa alladhi yastahiqqu al-ibada ba irin yadda su turawa ba ko kiristoci suke kirkirawa suke dinganta shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kulli ahlul kitab قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء وضلوا عن سواء السبيل Kul ka ce da su ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi waɗanda ba jahillai ba, la taghlu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addinin ku ku ƙetare biya. Na an ce fi dinikum an danganta addini zuwa gare su ba a danganta shi zuwa ga Allah ba saboda kirkire-kirkiren da suka suka kawo ko kuma saboda addini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su da su bi wannan addinin. Kenan sai ya zamanto la taghlu fi dinikum kan ku yi guluwi ku ƙetare sarki a kan a cikin addinin ku malaman luka suka ce algulu ya samo asali ne daga ghalwatu sahmi shine wato in aka halba kibiya har ta da cikin mutum ta wuce can baya kidan ta yi guluwi to haka mai guluwi shike zai zamanto can baya akwai saura nan waje akwai saura wacce ya san wasu malamai suka ce guluwi ba wai ƙetar iyaka ba hatta da ja da baya da baya da waɗansu abubuwa shi ma yana iya zamantowa guluwi na tafsiri kenan al-ifrat wa tafsir to kaga wannan kamar malamai suka ce an yi bayanin nasaru fatantu da wato da sifofin su an gane ko wa min alladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu hadda mimma dhukiru bi sannan su yahudawa an yi magana su wa qalat al yahud yadullahi maghluda to in sai aka zo aka nuna menene dalilin da yasa suka fada suka fada la taghlu fi dinikum dalilin da yasa kuka bada shine wato yin guduwi a cikin addini ƙetare iyaka da ja da baya sannan kuma wala tattabi'u ahwa'a qawmin da bin sarri da kaji mutun ya bata to dai ko ka iske mutun ne mai yin guluwu a cikin addini ko ko mutun ne mai son bin ransa dama abubuwan da suke bata da mutun da cikin addini su ne manya manya shi yasa wasu malamai suka ce in ka ji mutun wato musibar duniyar musulmi su ne na farko at-tughasu an gane ko at-tughasu jam'i ne na tsaghiya shine masu girman kai masu karyawa inda babu gaba masu kama karya waɗanda za a ce musu Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wannan alqur'ani lokacin shi ya wuce ko kuma mu ne muke da ƙarfi yanzu babu wanda yake hana mu mai abin da muke so at-tughafu kenan waɗanda aka gani duniya sannan na biyu al-ghulatu an gane ne jam'i ne na al-ghali shine mutumin da yake ƙetare iyaka ko akan jahilci ko ko akan sabri na uku musibar duniyar musulmi al-usafu masu sabon Allah subhanahu wa ta'ala ana gidan giya ana gidan zina ana wajen rawa ana wajen shashanci wato mushkila ta hudu annufasu an gane ko su ne masu korewa an gane masu kore abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi an gane wato yanfuna wato al-haqqa wa yuthbituna al-batil masu tabbatar da abin nan ƙarya masu tabbatar da ƙarya su kore gaskiya waɗannan su ne mutane masu samun yin ayoyin Allah subhanahu wataala duk ayat da an ka kawo su ce kaza in an ce istawa alal arsh sai su ƙara su ce istawla alal arsh kamar da aka ce wa bani isra'ila hitta sun ka ce himta kaga annufatu kenan sai al-bughati masu nema an gane ko alladine yabghuna fil ardi fasadan wadan suka ce shine mata ake nufi ga inda Allah ya ce mata ka ce ga inda za kai ko ba ka iya bauce mata albagi suke ne wato da take mummuna Allah shi kuma ne wa la tabun fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addinin ku ko ba haka ba ghairal haqqi malaman lugha suka ce wato guluwan ghairal haqqi shi dama da kayi guluwi ai babu ghairil haqqi amma an kawo shi ne litta'kidi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqqi ko bighairi haqqin ai babu annabin da za su kashewa ba tare da ko ta da wani haƙƙi don annabi ya zo ne a tabbatar da adalci a bayan ƙasa mun fahimci wannan da kyau ko ina fata an fahimta da kaga an ce ghairil haqqi kace to ai akwai guluwin da haqquna ba gaskiya bane ina fatan kun fahimta la tabghu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addinin ku ghayra al-haqqi kenan guluwi wanda yake ba na gaskiya ba da ba guluwi bai taba kasancewa na gaskiya ba an gane ko aha Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tattabi'u ahwa'a qaumin kada ku bi sarran wadansu mutane in muka duba nan guluwin nan ya haɗe kiristoci ya haɗe ba ya haɗe yahudawa ya za mu yi wato wannan aya ya kuwa ta wuce in ba kuma ta ba a cikin suratul nisa'i ya ahlal ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله illa al-haq to mai hadda alqur'ani musamman al-ramma abu na farko wanda zaka dan fahimta can babu qul na akwai qul can cikin suratul nisa'i ya ahlal kitabi ne la taghlu fi dinikum nan ko qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum nan ghayra al-haqqi can ko la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq yake matashi ayat da saboda kake guluwi yana cikin ahlul kitab wanda yayi naso ga al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guluwin nan yana cikin kristoci wanda yayi naso a cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin guluwin yahudawa sun ce Allah yana da da ko ba haka nan bane wa qalat al yahudu uzayr ibn Allah ko ba haka nan bane sai nan sun yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka nan bane tunda sun ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da da sannan kuma daga cikin gulubi na ahlul kitab an ce wa qulu hiqqatun sai sun kace hiqqatun sun ka ƙara nunu ko habbatun fi sha'ra suka ƙara faƙanin abinda aka umurce su da shi ina fata aka umurce ni kaga wannan gulubi ne cikin addini ga inda Allah ya ce a tsaya ka ki tsayawa ka ce sai ka yi yadda ranka yake so saboda malamin nan ba ku shi da shi to ai aljanna ba ta ba ni ina fata aka umurce ni daga cikin guluwinsu shine sun sun yi abubuwa daban-daban sun halatta maka su dukiya ta haram ko ba haka nan bane sun canje sun ce halacce gare su ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yake wato wato ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذا سورة البوت يرلوك عليه أكن كريا سنن قلوب سوء ويقولون على الله الكذب يرى بسوء قلوب سنة فقر مغنى تكريا رجل من الله سبحانه وتعالى daga cikin guluwin su Allah ya faɗa wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima kai wa qawlihim inna qatalna masiha isa ibn maryam suna jin dadi suna alfahari sun kashe annabin Allah an gane ko to kaga dai guluwin su wa akhdihim riba wa qadruhu an suna karɓar riba an hana su amma su sun halatta sun ce ba ka da matsala sun ce innamal bai'u mithlur riba ko ba ka da matsala daga cikin guluwin su sun canza wadansu ayoyi Allah ce yuharrifuna al-kalima amma wadhihi ko ba kana bane sannan kuma in suna karatu su canza wa inna minhum la fariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi tahsabuhu min al-kitabi wa ma huwa min al-kitab sun rubuta littattafai na ƙarya ne daga cikin guluwin da suka yi wajen ubangiji an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce fa wailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila ila akhir al-aya an gane ko sannan suna zuwa su kirkiro su ce su yahudawa babu mai shiga aljanna in ba bai hudi ba wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan kafin mu ita zuwa ga nasara wa ya ba su wannan hujja qul attakhastum inda allahi ahdan falan yukhlifa allahu ahda am taquluna ala allahi ma la ta'lamun sannan suna bin sharran su abin da yayi musu shine suke yi afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna sun kashe annabawa kuma shari'a ce ta dace da sharran su kaga wannan gurbi ne a cikin addini in kuka ɗauki da kawo su ba suna da wannan guluwi na farko su ma sun ce Allah yana da ɗa wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah kaga da kawo sun ce ko tsoci ai annabi isa da Allah ne wannan guluwi ne a cikin addini sannan kuma daga ciki sun kirkiro ruhbaniya mutum ya yanke ba ruwan shi da duniya bai aure ko ba haka ba irin waɗannan kiristoci da suke kawo da cikin coci a ce prayer da mai da ba su aure ko ba haka ba an hana mutum ya aure an hana mai ya kwana saman mantala sai dai ya nemi aure wanda shi ne wasu daga cikin su ba da wannan suna ganin kawai ta kuce rayuwa mai kaushi ka zamna ba ka cin abinci sai dai a kama su gaya a kawo ma gyaɗa ka rinka ci Allah subhanahu wa ta'ala bai rubuta da wannan ba wabtaqi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya an gane ko to Allah ta kirkira sun kai wa rahbaniyata da ta da'uha ma kasabnaha alayhi shi yasa turai da aka dauke ta aka dauki wannan ba a yin aure sai al'amari ya lalace da an kai musu yara wanda suke karanta a wani shekara shida shida bakwai bakwai suna ta musu ruwa ko ba haka bane sun bata yara dubbai wanda shi ne abin da ya zubar ma wato coci ta Vatican mutuncin ta a saboda me saboda Allah ya halitta dan adam dole yana da bukatu zuwa ga kiyama sai ba ka cewa ba ka da bukatu in ba ka ce ba ka da bukatu ba ka kariya ko ka nemi su da koye ko kuma ka kwanta bisa shi hida kai ta kugin banza ne dole da aika akwai wani haka Allah ya halice ka to kaga da kuka kirkiro ta sai suka kuka gumi wannan shi ne yasa yanzu ga suna lalata sun hada ta su ruwa daga koye sun hada ta su gida daga koye sun zo sun hada da kansu dokoki har abin ya kai su yanzu namiji na iya auren namiji mace tana auren mace ce ko ba haka nan bane amma kuma mu Afirka an ce mu daina haihuwa kuma ƴaƴan mu ko yanzu ana zuwa ana haihu domin namiji da namiji ba su samun haihuwa haka ne ba mace da mace ba su samun haihuwa bai amma sai a zo nan kasashen mu na Afirka inda aka samu ƴaƴa marayu ko ko da aka yanka su a sama hanya sai a zo a dauka a ce wai mutum ya zo zai azabta ne kai ne kuka ba kai ba ka san haihu saboda sun ana da su dokoki in ka aure mace dukiyar ku za a ta haɗe in ka sa in ka sake ku za a ta dukiya ne kaga ya rike da aure kaso ko ya rika rayuwa da kawo mu kuma kasashen mu in muka yi tsiya cikin wahala sai a zo a ɗauke su a ta za a kashe su ne kuma su waɗanda suke bin su sun yi shiru ba su rahbaniya ibtada ku hama da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce mai nuna da kasu dan haka ba mu dalili wanda mutum zai kaza ba kai wannan abubuwa da ai an an an mutum daga ciki su ma na zaɓi sun ce ba ba wani cikin Allah su bari ko ba ba wa qalu lam yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara daga cikin gududin su sun yi inkari su na samu annabta ta annabi Isa alaihi salam aka yi ko wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay'in kaga sun ka ce ba su akan komai wannan yaro sun yi inkari aqida ta wato yahudawa kuma daga ciki annabi Musa alaihi salam ya rubuta kan annabi Isa alaihi salam ina fata mu ci daga cikin gulubin su da kiristocin da yahudawa shine ne shine sun rike malamin su da mu'a ne Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillahi wa masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida kenan dai a takaice ya kuɗin uwa a takaice sun bi son ransu sun ɓata addini kun ji kaɗan ne daga cikin ayoyi da muka ɗobo waɗanda suke nuna ta'addanci da suka yi da gurbi da suka yi a cikin addini in kana son ka tsira sai ka nisanci wannan don haka Allah ya kawo waɗannan ayoyi ba wajen kawai a karanta ba a wuce a'a don saboda kar mu yi koyi da su a cikin shari'a wala tattabi'u ahwa'a qaumin kada ku bi son waɗansu mutane an gane ko in za a yi addini za a yi addini ne ba sa da waɗansu mutane za a yi ba domin akwai waɗanda su sun sun kamar da kasu a addini ka san da mutum ya samu ilimi musamman na addini ko ya samu ilimi na boko ko ya samu kuɗi ko ya samu matsayi na duniya sai ya zama to shi ne addini shi zai kiran mutane a yi aikin addini kuma abin da yake so sai ya mai da shi shi ne addini amma abin da bai so to ba addini ba ne to kaga wannan ya koma siyasa ya koma munafinci ya koma nuna kai ne addini sauran mutane su ba addini shi ba kai ne addini da kai mutu wani da kaji ya so ya ce ai aikin Allah to shi shine da mai gyara shi amma duk ayat da za a dauko ayi nasiha in dai ba mai gyara shi bace mai sauka misali mutum yana so a zo a shirya wani wa'azi sai ga ya fassara malamai ya kamata mutane suna cikin matsala ai wa'azi ai kaza ai kaza amma yanzu ka zo aka ce to akar maka Allah ko an ka ce ya alhaj mutane suna cikin matsala Allah ya ce wa an tukumin malam tsara kuma ce a ba ku ne za ku ga dadin da ba a to kai kai ne za ka kira malamai malamai yaran ka ne da ka kira su kuma su aikin addini su su san ya dace ai aikin addini ina fatan kuna fahimta ta dan haka sai an yi hattara da wannan babu wani mutum wanda yake sai mai da addini nashi ne abin da yake so shine addini abin da baya so ba addini addini bane wannan wallahi duk duniya babu wanda isa yadda kake son a zo ai aikin addini in ka gaya ma mutane abin da bai dace ba ai aiki kai ma sai an gaya ma abin da baka so in Allah ce ai ka to ai tare da kai in ba kai ka aji addini addini ba na gidan kowa bane da Allah subhanahu wataala ne wannan ita ce gaskiya kamar ku tsoro ina fata kake gani bai yiwuwa mu bai da addini na mu addini da Allah yadda kowa in yi kuskure za a ce ya kuskure kowa ya kuskure kuma in ka kira mutane da aikin addini kace ya dace aikin tsaro to kai ma an kira ka ga aikin addini ka zo kaka ce a ba wai sai mai gyara don haka ne haka ne ba addini bane addini ba ba ba ba aka ku kuma ne da ku ji tabi wata ku da ba kana so ka ji sama ka kana Allah subhanahu wa ta'ala ce ka kudu sarran wadansu mutane domin sarrai yana ni yana fasar da dan adam wala tattabi il hawa Allah ce ma annabi Dawud fa yudillaka an sabilillah in ka bi sarrai sai shi hana maka ni sai ya kauda kanka hamba Allah subhanahu wa ta'ala in ka bi sarrai baka shiga aljanna فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وبهك الرجل ده هذا وجد يبصر رجل أنقالكم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سيكا هنا مرة يكرن تعمل تكيسو amma ba wai ka bi abin da ranka yake so ba ko ko addini sai ya dace da son ranka sannan kai yarda cewa addini ne amma abin da bai dace da son ranka ba addini bane to wannan suka take ne wadanda su sun dauke ka wani abu su bi ka kamar addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ina fata an fahimce ni shi son nan shine zai kai mutum ga mahalaka sai kuma abin bauta Allah ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu ya rike abin son ranci shine Allah shi shi yasa muka gaya maka in ranta abin da ya dace da shi ya ce wannan addini ne ya kamata ka dauka in ba ranta abin bai dace da shi ba ya ce ba zai dauka ba kuma a haka ake fahimce ni rasa ya zo da abu aka yi aka zo da aikin addini ya ce shi bai san da wannan ba gobe ne zuciya ta tuna a sahi ba kai zaka nuna mu da ta zama addini ba mu malamai ne amma an zo an buɗe kungiya ta musulunci an gane ko an ɗauko shugaban majalisar malamai an aza alhaji an ɗauko wato ma'aji an aza malam kaga sun yi zuwa aikin Allah ba ayi ba alhaji shi ya kamata a ba ma'ayi don shi abai da bukatar kuɗi kai kuma malam a baka shugaban majalisar malamai amma shi so suka yasa babbar riga a ce shi yake kiran mutane a taro an gane na malamai sai ya ce da ya kira malamai duk suna zuwa kenan shi yanzu ya ji daɗi an ba shi babban matsayi shi ko wancan an ba shi trezore an gane ko ma'ana ma'aji saboda sai yake da bukata ta yi ya za ta zauna ya kasa mata riba yana so ya kai kuɗin al'umma shi watsa can shi yasa al'amuran da suka fi suka rikice kowa ba shi matsayin shi alhaji harkar kuɗi tashi ce malam harkar karatu tashi ce in dai aikin Allah za a yi haka za a yi kuma wato babu wanda a saman malamai don su suka san yadda ake yi ina fata an fahimci ne a aikin addini malamai ba su zama karkashin wani babu wani mutum duk duniya wanda malamai ba su zama karkashin shi domin suna za su janka ga hanyar Allah in an kace sun komo kasa gare ka kenan an tambade Allah lafi amma ba aiki da gaskiya sai a ana kawo aiki wallahi ba wani mutum kana la tattabi'u ahwa'a qaumin kan ku bi sarra wadan ku mutane dan in kun bi sarra za ku bata qad dallu min qabl an gane ko ko qad dallu min qabl warshi ya karanta da qad dallu ina fata an fice da sarro inda ke tare da shi amma nan wahab ya karanta qad dallu min qabl an yi kankana an gane ko sun bata can gabani wa adallu kaseeran sannan sun batar da mutane da dama shine adallu kaseeran domin wanda ya bace sai shi sai shi batar da wani ko ba haka nan bane akwai wani sha'ir da zo a basu da kake cewa bashar bin burd na fata an fice to makaho ne amma Allah ya yi masa basirar da a cikin gari su biya san hanyoyi to in ba ko yazo bai san hanya ba in ya haɗu da shi kawai sai ya shi kai shi bakin kofar gidan saboda basira da Allah ya ba shi to wata rana mutum ya zo ba ko ne bai san gida ba sai ce gidan wa kake nema ce gidan wani yake zo in kai ka sai ya kama hannunsa ya ja shi kai da kafin can bayan sun kai shi to kaga bakin kofa sai ya ce a'mani يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت الأميان تهديه يبكي أعمى يقود بصيرا يبقى أشياء مكان الشيك إذا يرمى إله لا أبا لكم ما لم يكن تقول لك جيد واشي وقفوك قاعد ما ماشي قد ضل من كانت الأميان تهديه يبكي تبس يا رفا ولا مكان الشيك to ya za a yi kai ka komo ka da ilimin ka dawo ka koma yaron wanda bai da ilimi wanda bai san yadda akan kanka ba sai ya tambaye ka wanda bai kanka ba sai ya tambaye ka kuma ka koma karkashin shi kace zama addini da ai wannan ba gaskiya bane wallahi la takum fi dinikum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl sun bata sun ci aiki wa adallu kaseeran kuma sun qatar da mutane da dama in ka bi wanda bai da ilimi sai shahada ka an gane ko fir'auna ya qatar da mutane ko ba Allah subhanahu wa ta'ala ya وأضل فرعون قومه وما هدى فاستخف قومه فأضلوه إنهم كانوا قوم فاسقين وضلوا عن سواء السبيل الله سبحانه وتعالى yace wato sun kauce daga hanya ta gaskiya to wani sai ce a ai akwai takrar cikin wannan aya ko ba haka ne ai akwai takrar tunda an ce qad dallu min qabl kuma an ka ce wa dallu an sawa sabili sun kasa kuma sun sake cewa wannan ai takrar ne ko ba haka ne a ba dai bane na farko da an ka ce qaddalu min qabl an kawo lokacin da suka bata tan sun bata an gane kafin kowa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun bata domin fi aiki da asawa da irin da kamar aka su yi nuna da ba'd al-kitabi wa takfuru bi ab wa adallu kathira sun bata da mutanen da ke bayan su yanzu kuma wa dallu an sawa as-sabi fala ma ajahum ma arafu kafaru bihi fala ilaha illa ina fata an fahimta kenan sai ka gane ba takrara bane dan saboda kawai mutum ya zo ce maka ai takrara ne akai an an gane ko a wannan nake kiran ɗan uwa son rai shine ke bata har in kana da ilimi ka zama ba yana da cikin ka'idoji na ilimi ba a cikin binciken mutum a jami'o'i na duniya kai ba a jami'o'i na duniya ko a ina ne ba ana son al'amari cikin hukunci cikin shari'a sai an samu wanda bai bin son rai domin in dai mutum zai bin son rai to zai bin gaskiya ina fata ka fahimce an gane ko yanzu yahudawa kullum suna cikin kawo suna cewa isra'ila za su kullum suna cewa isra'ila za su ce babu kasar da ta kauye musu gindi a duniya irin ni irin amerika amma kuma babu kasar da take da baki irin ni irin amerika bakakin afirka asalin su ai ba ya amerika ba me yasa ba a dawo da su da afirka su kansu gindi dole su kanshi shi asalin sa ba dan kasar amerika ba ne tunda iyayen sa kasar albanai ne asalin su turai ne ba min kasan ka tabbulu su koma can mana kan da mutanen kasar Canada da sauran mutanen kasar Australia duk asalin su mutane ne na kasar Ingila me yasa ba za su baro kasashen su koma kan kasashen su zamna a kan amma sai dai Yahudawa sun kada su a mutum kuma a ce a shekara dubu ai kakan ka ya zama kaza shekara dubu kai yanzu duk duniya wanda zai ce ba kakana ya zama shekara dubu kaza ka shekara dubu dan Allah wani hankalin da ka sun bai ne kawai Allah shi kana gari da haka duk wanda ya zama to yana son rai to a cikin wa'azinsa ba za a samu nasara ba a cikin da'awarsa ba za a samu nasara ba mu'amalarsa da iyalinsa ba za a samu nasara ba mu'amalarsa da mutanensa ba za a samu nasara ba ibadan ma ba zai yi ba saboda ta dace da sabansa da haka karshe ya kuma yana bauta masa sabansa ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa azal wanda ya bace makomashi wuta ko ba haka nan bane in kuma ya batar da wasu to yana da azaba ne biyu alladina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al-azab bima kanu yushrikuna za a yi musu azaba mai tsanani wata saman wata saboda ni saboda azaban da suka kasance suna bacewa suna wato suna suna a kanta tun da nan duniya sannan kuma in ka bi mutum a nan duniya ka bi son ransa ranar tashin alkiyama za ka bar ragaye shi ko ba haka nan bane tun da an cewa a zallu kasira to sun batar da su to shin za su zama to masoyansu tun da nan duniya in bukata ta kare za a rabu in mutum ya sa ka saba ma Allah ya cimma burinsa sai ya sake ka ko ba haka nan bane ka ji ina ji akwai wani mawaki na Najeriya ya ce shi bai sake tura mota siyasa ko ba haka nan bane eh saboda min saboda an je an yi sabon Allah yace sai da sun tura sun tura mota tana cikin turda yace sai da an kai kwalta sai aka ce ai kidi haramun ne kaga an raina musu da wani su suka je suka yi sai wato su suka yi kidin da karuwai da kattan kauye da kattan birni sun kai kuwa aka zabe su amma yanzu da aka ci mulki an ce kaji haramun ne to tun da nan duniya in mutum ya batar da kai haka za ku rabu ina fata an fahimce ni ko ba haka bane in maslaha ta kare za a kare amma kuma yanka je kiyama sai a tsine majura shaytan shine oga zai barar da gare su ko ba ganin bane wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlasukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraftumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim Allah sake ba da labarin waɗanda suka batar da waɗanda aka batar yaya halin su da kasance ran tashin alkiyama Allah ce in sabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladina taba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yuhyihu Allahu a'malahum hasratan 'alayhim wa hum bi khalidina min an-nar ko ba haka nan bane Allah sake faɗa a cikin suratul ahzab wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atina fil من العذاب والعنهم لعنا كبيرا كما كان بني الله سبحانه وتعالى حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت اللهم اللهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار كما كان بني قال كل ضعف ضعف ولكن لا تعلمون أتكن سورة الزخرف الله يفدع فرعون ذي قتل متانين سكبيشي بيشي fastahabba qawmuhu fa adaa'u wa adalla fir'aun qawmuhu wa ma hada ranar tashin alkiyama shi zai shiga gaba zuwa ruwa na tashin alkiyama zuwa wutar jahannama Allah ce yaqaddumu qawmuhu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wird al-mawrud a cikin surtu saba Allah ya faɗi za su yi kiya za a yi wato za a yi magari a yi hannu uba ko ba haka nan bane قل لكم ميعاد يوم لا تستأخروا عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أن الندى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون kaji halin su a nan duniya wanda ya batar da kai in dubara ta kare bukata ta biya ya rabu da kai ko ba haka bane in an tafi kiyama gaban Allah subhanahu wataala wanda ka bi batar da kai kuma yace bai san ka ba dan haka tun da nan duniya ka dauki izra in ka dauka in ba ka dauka izra wallahi subhanahu wallahi gare ka ka kare to kaga amma masu imani soyayya su a nan duniya tana nan tabbata ba ta karewa Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayyar da yasa tsakanin sahabbai saboda imani ne wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim me yasa suke son juna saboda imanin da akwai tsakanin su wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ko ba haka bane ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dole na in muna tare da juna mu umurci juna da abin alkhairi sannan mu hani juna da abin ki amma kai kai mu wa'azi ni ban yi ma ko ni kai ka hana min mummuna ni in ji ba abin ka ce ba ka karɓa wannan ba gaskiya bane ba zaman imani bane munafici ake an gane ko wa yuqimuna salata wa yutuna zakata a ranar tashin alkiyama za su ƙara son juna don za su samu soyayya wanda suna cikin jin daɗi babu wahala har abada al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin Allah ya gane mu alqur'ani da yayi bayani da kare wa dallu an sawa'i sabil sannan sun bace sun kauce ma hanya sai daga cikin malamai ustaz doktor wato Nasir Umar yake cewa wato man lam man lam yatayaqqan sihhat at-tariq duk wanda bai gane hanya ba da kyau shi kan shi bai san hanya ba fatarahu marratan an gane ko zatal yamini wani lokacin sai ka gane shi ya yi dama wa marratan za ta shimali wani lokaci kuma sai shi karkata zuwa ga hagu fa kaifa yuhdi ghayrahu ya za a yi shiryar da wani shi sawa asabi hanya wadda take ta gaskiya eh in ka bi jahili sai ya fasa kuma in ka bi son rai sai ne sai ya fasa wannan a karkashin wani wanda yake yana kan kasashen turawa ko ko yana karkashin wani wanda bai da karatu ko yana karkashin wani mabandaci ko yana karkashin wani mai son rai to kai in kai aiki tare da shi sai ka lalace in malami yanzu yana karkashin an gane ni wani mai kuɗi wanda mai kuɗi da shi yake juya shi to duk malami da bai zama karkashin shi wannan malami to shi ba ya rana ko ya rana ko karkashin wancan shi yasa turawa in suka ba da kuɗi a kawo wata doka to idan aka kawo ba wata da a dan ba su in suka ci daga cikin malamai ko aka kira su aka ba su su ba za su ɗauki wasu su ba su ci kaga kai kamar to yaron yaron yaron yaron yaron yaron ka fita ina fata kun ji al-kuffar yukhattiqun wal muslimuna yukathtibuna bil baladin kafirai suna can zaune suke rubutawa ƙato na can bakin teku yana rungume da karuwa yana shan giya sannan shi rubuta abin da ke so aikata shi ya faɗi dokokin da ke so aikata sannan a turo ba yaran su an gane su ko su zo su ce a to a tattaro ayoyi a tawilin su a yi fassara su dace da abin da ɗan kahira yake su Allah shi mutum da wani sai kamata mu dakata abin da muka faɗa mu so dai Allah shi ba mu lada wanda muke kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ga fasa mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh